بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين آه، wannan ita ko ana kiranta alƙasidatul muhammasa fi madhin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita ma dai ta shafi yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta shahara da ƙasidatu albidimasi shi bidimasi suna ne na wanda ya rubuta littafin da ya shahara da albadamasi amma dai albidimasi yake shine asahu abu abdullah shamsuddin muhammad al-bidimasi al-maliki shi ya rubuta wannan littafi an kirata alƙasidatul muhammasa da ba abin da ake kira ta khamisi shine a ambaci baito ta guda hudu ko guda biyu masu ɗango guda biyar guda hudu to sai wani ko shi mai kasidat sai ya zo ya ƙara ɗango guda wanda wannan ɗangon in ka haɗa shi sai ya baka ɗango guda biyar to wannan shi ake kira ta khamis an fahimta bismillahir rahmanir rahim da suna allah mai rahama mai jin kai alhamdulillah ko kuma da suna allah mai yawan rahama mai yawan jin kai alhamdulillah godiya ya tab- ta tabbata ga allah rabbil alamin ubangijin talikai wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الناظم رضي الله تعالى عنه أسير ذنوب قيدته يد الخط أخطاء أضاع زمان المهلة أضاع زمان المهلة الأهد والشرطا ينادي بذل يا ذوي الفضل والإعطاء على بابكم عبد بأثقاله حطا جحود بسلوان مقر بما أحطى خطيئاته في الدهر جهرا أثارها فصارت له الآثام دأبا شعارها أبيد لكم والنفس ترجو جبارها أتى بذنوب يستقي يستقيل عثارها فهل ترحم شيبا بلمته شمطا فها هو يرجو مدة العمر نيلكم ويسلك في دين الح ويسلك في دين الحنيفي سبلكم أبيد لكم يرجو رضاكم وفضلكم عسى ستركم عما جناه فكم لكم مدى الدهر من ستر لأمثاله قطا كراكم لأضياف أتوكم هو الكرا وجاهكم في الحشر حقا هو الذرى وأنتم أولو الإحسان والفضل لامرا فمنكم أطاء الفضل فمنكم أطاء الفضل والسمح للورى وها عبدكم لر وها عبدكم للروح في حبكم أعطى وإني لأرجوكم وللذنب خفتكم على أنني مالي ونفسي بعتكم فكل سماح والكرامات نعتكم خلطت ذنوبي بالرجاء وجئتكم عسى بسماح تلحظوا ذلك الخلطا من البعد والهجران نفسي أشرفت على أدم لولا التصبر أتلفت ومذ نحو قلبي لوعة البين قد رمت ففي كبدي نار القطيعة أضرمت تماثل في تصعيد ظفرتها النفطا to kalan nazim mai shirya waƙe yana cewa radiyallahu ta'ala anhu Allah shaida da shi asiru zunubi ni ina ɗaurarre ko kuma ina tsare ƙarƙashin zunubaina ma'ana ina bawan zunubaina ina kamammin zunubai saboda zunubin da ni yana da yawa suna da yawa kwarai-kwarai da gaske shi ma dai wannan yabo ne to amma kamin ya shiga madahu shi kuma salon da ya ɗauka zai yi bayani akan halin da yake ciki na ah, miyagun ayyuka da yake aikatawa marasa kyau da kuma katobara da ya yi to daga baya sai ya shiga yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam to shine sai ya fara da abin da ake kira al-i'tirafu bil zam shine ka yadda da kai mai laifi kake to sai ce asiru asir shine asalinsa kamammen bawa a je yaƙi a sai a tarwatsa mutane saura waɗanda ba yaƙansu ake yi ba kamar mata da ƙananan yara sai a kamo su a matsayin bayi to wannan shi ake kira asir to sai kamanta kansa da bawa wanda aka je yaƙi aka kamo wa ya kamo shi zunubansa eh to shine asiru zunubin ina mai ɗaurarre ko tsararren zunubai yadul akhta wanda wannan zunuban ko kuma wanda mutumin da yadul akhta hannun kuskure hannun sabo ƙayyadatu ta yi mai da baibiya wato sai kamanta yawan zunubansa kamar wanda an kawa da baibiya ya kasa zuwa ko'ina bai komi in ba zunubi ba kamar hannayen zunubai kamar wasu hannaye ne suka zo suka tsare shi suka riƙe shi ya ci gaba da saba ma Allah to sai ce adaa ya wulaƙanta al'ahada alƙawalin da ya ɗauka na cewa zai yi biyayya ga Allah zai bauta ba Allah wa sharta haka kuma ya lalata sharaɗin da ya ɗauko tsakanin shi da ubangijin shi na alastu bi rabbikum wanda wannan ya yi shi ne zamanul muhula lokacin jinkiri lokacin samartaka zamanul muhula yana nufin a lokacin dama sadda ya samu faraga sadda yake jin cewa shi bai da wata matsala to shi ake kira zamanul muhula ana kamanta kurciya da zamanul muhula saboda lokacin da mutum yake saurayi bai da wasu shigulgulla masu yawa wayanda za su ɗauki hankalinsa game da wasu abubuwa lokaci ne na dama an fahimta to kaga kamata ya lokacin ya kiyaye alkawari ya kiyaye sharadi to amma bai yi ba to yanzu tun da ya faɗi halin da yake ciki na farko ya dai tabbatar ma kansa zunubi ta yadda har ya kamanta kansa da bawa ya kamanta zunubai da sojoji zunubai su ne matsayin sojojin da suka kamo shi wanda zunubi ya mai yawa kace wanda an ɗaure cikin zunuban sannan abin da ya sabbaba mai wannan a a zamanul muhula shine ya lalata lokacin da yake da dama sai ya lalata alkawali da sharaɗi to sai ce yunadi gashi yana kira bizullin tare da ƙasƙanci ya zawil fadl ya kuma abuta falala wal i'ta da kyauta ala babikum abdun ga wani ɗan bawa da yake bakin ƙohonku haɓɓa gashi ya faɗi ƙasa bi asqalihi saboda nauyaye-nauyayen zunubansa zunubi ya yi mai nauyi to gashi ya zo bakin ƙofa ko ya faɗi ƙasa yana neman ku yi masa falala ku yi masa karamci jahudun kuma shi mai yawan musu ne bisa lwanin da mantuwa ma'ana yana musanta mantuwarsa ba wai mantawa ya ba a'a yana sane kenan ganganci ya yi duk abin da ya yi ganganci ko to sannan muƙirrun mai tabbatarwa ne bima ahaqa da abin da ya kewaye da shi na sabon Allah khati'atuhu zunubansa fi dahari yana yin su a tsawon zamani jaharan kuma bayyane ke asara jaharan ko asara ha jaharan yakan aikata su a bayyane ko kunya baya shi fasarat lahul asamu sai zunubai masu yawa suka zamo gare shi da'aban kamar ɗabi'a eh kasayin abu ya ma yawa sai ya koma kamar ɗabi'a ko ba haka ba ne to shi ne ya kamanta kansa da wannan shi'araha wanda sun zama mai kamar shajibi kun san shajibi? to ku waɗanda yara hausawa kuke wai eh shajibi shine ya ciki singlet ita ake kira shi ita shajibi da hausa ko ka san sunanta da hausa ban da wannan ta wanda ya ba hausa da ubaidun lakum ɗan bawanku wannafsu rayuwa tarju tana ƙaunar jubara ha a ɗora ta don ta ƙalli duk wanda zunubai sun ka zama mai ɗabi'a haka har sun ka zama mai shajibi ya riga ya gama ƙallewa to wai rayuwa tana fatan jubara ha a ɗora ta a tabi zunubin ya zo da manya-manyan zunubai yastaƙilu yana neman a walwale masa isaraha waɗannan zunuban wannan kurakuran da ya yi yastaƙilu yana neman a walwale masa isaraha wannan zunuban da ya aikata fahaltar hamu shaiban ko za ku tausaya wa abin nan hurhura hurhurar da bilummatihi ta mamaye tukulluman kansa shamfa kuma hurhurar ta, ta garwaye da bakin gashi to mutumin da yake da wagga sifa ko za ku tausaya masa lokacin hurhura bai yi ba amma saboda wahala to har tukulluman kansa hurhura ta bayyana a can wanda ba can hurhura ke fara hitowa ba fahawa yarju gashi yana ƙaunar nailakum kyautarku muddatal umri kuma tsawon rayuwarsa yana fatan samun wannan kyauta ta ku wa yasluku kuma yana shiga subulakum hanyarku fi dinil hanifi a cikin addinin wannan da yake miƙe ga hanyar Allah shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ubaidul lakum dan bawanku yarju yana kaunar ridakum yardaku ku yadda da shi wa fadlakum kuma yana kaunar falalakku asa yana fata sai ka koma ƙasa gaɓa a lullube masa gaɓa lullubewa sitirakum ga sitirakku ko kuma a sa sitirakum gaɓa yana fatan suturarku gaɓa ta lullube shi amma janahu daga abin da ya aikata na sabo ka a tona mai asiri fakan da yawa lakum gare ku madaddare tsawon zamani min sitirin na rufin na suturcewa rufe asiri da kuka wa wasu li amsalihi ga ire-irensa masu zunubi to shi ma yana fatan a yi mai irin wannan tunda da yawa an samu wani ya yi zunubai da yawa kun suturce shi kun rufa mai asiri to shi ma yana fatan ya samu irin wannan kirakum abincinku da kuke shiryawa baƙi li'adu yafin don tarbon baƙi a taukun baƙin da suka zo muku huwal kira shi ne hakikanin abincin baki alƙira abincin baki wajahukum darajarku ko alfarmarku fil hashri a farfajiyar kiyama haƙƙan gaskiya ce huwa zura ita ce tsololuwar abin da kowane musulmi yake nema ya samu wa antum ku ulul ihsani ma'abuta kyautatawa wal fadli da falala lamira babu jayayya ba shakka faminkum daga gare ku ne a fadli kyautar falala take zuwa wasamhu da sauƙi lilwara ga halittu ko ga mutane waha abdukum ga bawanku a ya bayar da lirruhi ga rayuwarsa fi hubbikum saboda sonku wa inni ne la'arjukum wallahi ina ƙaunarku amma walizan da khiftukum saboda zunubi na nake tsoronku ala annani akan cewa ni mali dukiyata wa nafsiya da rayuwata bi itukum na saida muku ku karba ku yi ta tahiya fa kullu samahin dukkanin sauki wal karamati da kyauta na atukum siffa ce gare ku khalaqtu zunubi na garwaye zunubai na bin raja'i da fata waje itukun gani na zo muku a sa kuma ina fata talhazu ku kallo ni bisa mahin tare da sauki ko kuma tare da sauwaƙewa zalikal hulɓa wannan garwayar da na faɗa na yi na garwaye zunubai na da ƙaunata to ina fatan ku yi min sauƙi minal bu'udi ko ashar asharafat nafsiya rayuwata ta gangara zuwa mutuwa minal bu'udi saboda nisan ku da ni wal hijirani da ƙauracewar da kuka yi min ala adamin saboda rashin ku laula tasabburu ba dan da hankuri ba ba dan da hankuri da na ba rayuwata ba utulifat da rayuwata ta halaka eh wa qadramat law'atul baini zahin rabuwa law'atu zahi zafin albaini rabuwa ƙadiramar ta yi ta jefa kibiya na hawa kalbi ɓangaren zuciyata fafi kabidi a cikin tsakiyar antata narul ati akwai wuta ta rabuwa ƙudurimat wadda an ka hura ta tumasilu huruwar wannan wutar yana kama da annufta bindiga fi tas'id zufuratiha wajen hauhawar sautinta da harguwarta yan halba bindiga ya kake ji daram to wannan sauti ya yi kama da kukan wato huruwar wutar wutar rabuwa da ke cikin zuciyata kaga duka wannan dai muhammadu bilimasi yana bayani ne akan halin da zuciyar shi ta samu kansa ko nan za mu tsaya sai wani sati sai mu tashi tara da fatil alamu tattara alal wila wa min uzumi ma bi kanto ilal bila zai ci gaba da bayani dai akan halin da yake ciki irin musibu da wahalhalu da tashin hankali da suka same shi na rabuwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu